والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da huwa ce wasu rayuwarmu ta sake iso wannan rana ta litinin yau uku ga watan jimada a tsaniya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haɗuwa wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib da ke nan gandowan bai cikin garin azurin jihar Bauchi darasin da muke yi a wannan littafi na da'uwa dawa na alamatu ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka mana yana mana batu karkashin wani fasali da ya ambace shi a matsayin cutar wanda az-zunub wal ma'asi suke yi ma bayin Allah yana dangaro mana da misalai da bayanai mun tsaya a gabar da ya kawo wani athar wanda ibn abid duniya ya kawo wato daga mis'ar wanda yake ambata cewa wato ya kawo shi ya ce al-humaydi ya ambata daga Sufyan ibn Uyayna shi kuma ya kai shi zuwa ga Mis'ar cewa wani mala'ika an umarce shi ya je ya kifar da wata alƙarya da ya je sai ce ya Ubangiji ai a cikinta akwai wani bawanka yana bautarka sai Allah ta'ala ya wahayi zuwa gare shi ya ce a fara da shi domin bai taɓa gintsewa fuskarsa ya murtuke ya nuna ɓace rai saboda an saba ma Allah ba shi dai yana ta bautarsa amma bai damu da masu sako ya musu inkari ba kenan kaga ashe ba yin laifin ne kawai yake jawowa musiba ba rashin inkarin laifi shi ma yana jawo nassosi daga Qur'ani da hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu sun yi batu akan haka to malam ya ci gaba da cewa wa zakara ibn abi dunya an wahab ibn munabbih qala ibn abi dunya ya ruwaito a cikin littafinsa al-uqubat na'am ya rawaito daga Wahab ibn Munabbih kala Wahab ibn Munabbih yake cewa Wahab yana cikin tabi'ai asalinsa mutumin Khurasan ne sannan al-Khurasani ne thumma al-Yamani kuma ya yi karatu a wajen wasu cikin sahabbai har ya rawaito daga gare su kamar yadda yake cikin suwar alamin nubala to amma kuma yana da background daga addinin nasara da addinin yahudiya to shi yasa sau da yawa akwai waɗansu bayanansa waɗanda suke daga cikin isra'iliyat na'am wa zakarar humaidi to ai na faɗe shi na kaddara ana muka tashi ai anan muka tsaya daga wani waje kenan ba na ji shi din kenan ko wa zakar al-humaydi to in ban karanta ba ma ai nayi samarin sa ko To, tunda yanzu na isa mara sai a ci gaba haka. Wa zakara ibn Abi Dunya an Wahab ibn Munabbih qala lamma asaba Dawud al-khati'a yace lokacin da Dawud alaihi salam yana nufin Annabi Dawud alaihi salam lokacin da yayi kuskure menene kuskuren suna yana ishara wato zuwa ga hikayar da ta zo ta a cikin suratu sa'ad hikayar da Allah ta'ala ya ambata dangane da annabi Dawud cikin suratu sa'ad wanda an kakkawa ruwayoyi da yawa malamai masu tafsiri sun ambata kisas wanda jullansu daga cikin Isra'iliyat suke an jingina zuwa ga fassara waɗannan ayoyi. To, ƙala sai ya ce, Ya rabbi ya Ubangiji, igfirli ka gafarta mini. Ƙala sai ya ce, Ƙadar gafartu halaka aina gafarta maka. Wa alzamtu araha bani Isra'il, amma na lazamtar da kunyar wannan aikin ga banu Isra'ila. Ƙala ya ce, Ya Rabbi, kaifa wa an talhakamul adalu la tazlimu ahada, yaya haka za ta faru kuma? Alhali, kai ne gwani mai adalci wanda baka zaluntan kowa. Ana a amalul khati'a wa talzamu araha gairi ni ne na aikata kuskure amma kunyar sai ka lazamtar da ita ga wani na fa auhallahu ilayhi sai Allah ya wahayi zuwa gare shi innaka lamma amilta al-khati'a lam yu'ajjilu alayka bil inkar ai lokacin da ka aikata kuskuren ba su gaggauta maka inkari akan abin da ka aikata ba to jullun waɗannan suna daga cikin abubuwan da aka ambata Isra'iliya wanda aka nasabta wato yane ne yadda farkon aya take na ba al-khasmi id tasawwaru al-mihrab to wannan siyakin na'am hal ataka naba'ul khasmi id tasawwaru al-mihrab su waɗannan waɗanda suka yi husuma har suka je wajen annabi Dawud alaihi salam ɗaya aka ce fafazi aminhum ko qalu khasmani bagaba abuna ala ba'd fahkum bainana bil qisti wala tushtit wahdi wahdina ila sabili arwashad ɗaya daga cikin su yace inni menene inna akhi hadha lahu tis'un wa tis'una na'jatun wa li na'jatun wahida wa qala akfilni wa azzani fil khitab ko to kaga har zuwa karshe inda Allah subhanahu wata'ala ya ambata yace fa dhanna daudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab an kakkawo batutuwa ruwayoyi da yawa dukkan malamai sun kakkawo masu tafsiri ibn abin jarir at-tabari ibn kathir da dukkan da jullun malaman tafsiri sun kakkawo kisas waɗanda jullunsu suna cikin isra'iliyat waɗanda ma ba isra'iliyat ba sun zo ta hanyoyi waɗanda suke masu rauni dai abin da ya saka wal Allah shi malam ya kawo shi a nan domin a nuna cewa laifin wani zai iya shafan wani idan har bai masa inkari ba lokacin da yake aikatawa shi ne saƙon Allah ya samu dace ya ishe mu ishara Kisar da Allah ta'ala ya kawo dangane da wato ashabu sabti ko yadda Allah maɗaukaki ya hana su ya sanya musu doka amma sai suka saba suka rabu kashe uku ɓangare ɗaya ya aikata ɓangare ɗaya kuma ya yi musu wa'azi ɓangare ɗaya shi kuma bai aikata ba amma ba ruwansa da yin wa'azin kawai ya zuba musu ido da azaba ta zo sai ta hada waɗanda suka aikata da ‘yan zuba ido duk sai ta hada waɗanda ba su yi ba kuma suka inkare su aka kufuta to kaga wannan yana nuna ashe kenan duk lokacin da kaga ana aikata laifi kai iya bakin kokarinka wajen hanawa domin idan baka hana ba laifin zai iya shafar ka ya ishe mu misali dangane da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar na kwatance ya kawo kwatancen laifin da ake yi yace kamar ahlus safina ne mutanen da suke cikin jirgin ruwa akwai matakin sama sannan akwai na ƙasa na ƙasa su ne waɗanda suke underground su ne a jikin allon jirgi na sama kuma wanda aka matakala aka yi tsano su kuma suna ganin waje kaga yace kaman na ƙasa kullum idan za su hausu ɗebu ruwa sai sun taka matakala sun tsallakowa waɗanda suke kan bene kafin su iya ganin waje ko kuma su jefa abin ɗiban ruwansu su ɗiba to sai suka ga cewa ai muna matsa ma waɗannan me zai hana tun da mu muna kan allon jirgi ko mu huda allon jirgin ta ƙasa kawai ruwan ya ɓaɓɓago allahumma sauki mu ɗiba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaga su na sama in har suka ji waɗannan ga abin da za su yi in suka kama hannunsu suka hana su to yanzu sun tserar da su sun tserar da su ma kansu amma in suka bar su suka yi muradin su to ba su kadai za su halaka ba ruwan in ya bubbugo ya cinye na kasa to na saman ma kuma ba za su tsira ba to sai ba da kwatance ya ce kamar haka laifi yake cikin mutane kaga ya ishe mu misali abinda Allah ta'ala ya faɗa dangane da banu Isra'ila Allah ya tsine musu saboda laifin da ake aikatawa a cikin su ba sa hanawa in ana yin laifi ba sa hanawa bisa wannan Allah subhanahu wata'ala ya buga zukatan su sashe ga sashe suka zama ɗaya kuma Allah ya la'ance su kamar yadda muka ji a baya Allahu musta'an وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة فقالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه فقال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم ابن أبي الدنيا يا رويتو دجا أنس بن مالك الله يرضى دشي وانا إمام حاكم يا رويتو وانا أثر annahu cewa Anas dan Malik dakala ala Aisha huwa wa rajulun akhar ya shiga wajen ummul mu'minin Aisha Allah yarda da ita shi da wani mutum daban fa qala laha rajul sai wancan mutumin yace ma ummul mu'minin ya ummul mu'minin ya uwar mu'minai haddathina anil zalzala ki ba mu labari mana dangane da girgizar ƙasa faƙalat sai ta kada baki ta ce, Idasta babu zina duk lokacin da mutane suka halatta zina ba wai da baki ma suka ce halal ba ce a suna ganin ta ba laifi ba ne suna kawai aikatawa ɗabi'a ce ta yau da gobe wa sharabul khamra kuma suka dinga shan giya ba sa ɗaukanta a matsayin komai ba sai ta ruwa da za a kwamfada ba ƙwayoyin da ake ta haɗiya su ma duk sun shiga cikin giya wa darabu bil ma'azif suka dinga buga wato abin nan garaya ababen kaɗe-kaɗe. To, ma dama mutane suka irin haka na laifuka, ghara Allahu azza wa jalla fi sama'ihi, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya musu hari a cikin samansa. Faƙalar lil'arku sai ya faɗa ma ƙasa, ta zalzale bihim girgiza da su, ki girgiza da su, fa'iza ta bu in har sun tuba. wa naza'u suka ciru daga waɗannan laifuka to shi kenan sai a kame ba zai wakana ba wa illa in ku ba su yi ba su fasa ba hadama ha alaihim sai Allah ta'ala ya rikita kasar a kansu wato kenan tana ambatawa cewa laifuffuka suna sabbaba uquba irin ta zilzali girgizan ƙasa ƙala sai mutumin ya sake cewa ya ummal mu'mini a azaban lahum ya uwar mu'minai wannan zai zama a matsayin azaba ce a gare su qalat sai ta ce bal mau'izatan wa rahmatan lil mu'mini girgizan ƙasa idan ya faru wa'azi ne jin kai ne ga mu'minai don su dawo kan hanya kasan Allah yana son mu'minai idan sun aikata wani abu to sai Allah ya kama su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum Allah in yana son mutane to yakan jarrabe su imma dai sun aikata wani laifi sai Allah ya jarrabe su domin su dawo su tuba kaga soyayya ce ta sa ko kuma idan Allah yana son bayi ko ba su laifi ba ma sai ya jefa musu ya kimsa musu haƙuri da yadda da hukuncin Allah sai ɗaukakar daraja ta same su To don haka Ubangiji ta'ala idan yana son bawa, da shirya yana son ya tsira, in bawa ya bauke sai Allah ya gana masa wani nau'in horo, ba za a halakar da shi ba sai a gana masa nau'in horo, domin ya dawo kan hanya, ya fahimci cewa ya yi ma Ubangijinsa laifi. Shi sa ta ce, Ban ma'izatan wa rahmatan lil mu'minin ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين kuma ya zamanto narko ne na kan ya zamanto azaba ce wa saktan da kuma fishi alal kafirin a kayan kafirai faqala anas anas dan malik sai yace ma sami'tu hadithan ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث ban taɓa jin wani hadithi na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda na zan na fi tsananin farin ciki game da shi sama da wannan hadithi ba. Mana duk bayanan da zan ji a bakin wani a matsayin wa'azi, ban ji wani bayani wanda ya faranta mini in bayan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji daga bakinsa mubasharatan ba sama da wannan bayani da ummul mu'minina ta yi bata rafa'a shi ba bata ce annabi ne ya faɗi haka ba amma kuma ina a ambaci irin wannan kalamai zaka ga cewa abubuwa ne waɗanda suka samo asali daga wajen manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam saboda ba abu ne wanda sahabi zai faɗa da ijtihadinsa da ra'ayinsa ba a ce ga abin da Allah zai a sama kaga wannan yana daga cikin umurul ghaibi ko to don haka kaga wannan shi ma yana nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala wani lokaci yana aikowa azaba domin ya daidaita muminai a sa rariya a yi tankaɗe muminai su daidaita su kuma waɗanda suke kafirai sai su doge akan laifinsu kuma sai azaba babba ta same su ai ko da qur'ani da yake sauka Allah madaukaki ya ambaci ba kowa qur'ani yake amfanarwa ba sai masu imani ko waje da yawa cikin Qur'anin Allah ya faɗi haka misali Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara kaga su mu'mine su ne waɗanda abin da yake sauka a alqur'ani yake amfanar da su amma waɗanda suke abin nan ba abin da ke ƙara musu sai dai hasara duk lokacin da wani abu na Qur'ani ya sauka shi mumine na ƙara imani ne da shi eh wa idza ma unzila suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina kafaru fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matuhum kafirun to kaga nan shi ma abin da yake sauka na shari'a to haka nan ne ko da abubuwa da ke faruwa yanzu na waƙi'in hayatun al-yawmiyya abubuwan da ke faruwa na yau da gobe marasa daɗi marasa daɗin ji sau da yawa mutane sukan ɗauki hankalinsu sai ka ga al'amura haka ko da a ce abubuwa da suke faruwa filkawun waɗanda suke masu imani daga sun ga abu ya faru sukan nasabta shi zuwa ga nassi don su ƙara fahimtar abin sai kuma ya ƙara musu imani amma waɗanda ba su san Allah ba to kullum su kuma suna nema masa wani bayani ne a duniyance suna ga kaza ne ya sabbaba kaza kuma ta waje kaza za a samu mafita akan kaza saboda su ba su da haske na imani a zuciya to sai ga akwai bambanci da yadda muminai suke fuskantar waƙin rayuwa da yadda kafirai suke fuskantar waƙin rayuwa shi mumini idan ya ga abu yanzu ko da misali a ce dutse ne da yake aman wuta irin volcano din na erupting to mumini idan ya gani kawai nasabta abin yake zuwa ga al'amarin ubangiji ya ƙara ganin ƙudurar Allah ya ƙara jin tsoro ya ga yadda wannan magma ɗin take balbali tana fitowa tana fitowa tana fitowa to wannan sai tsorata yi sai tuno jahannama sai ga yana makyarkata wani ma ya iya fita a cikin yanayin hayyacinsa saboda tsananin tsoro idan ya ga wannan ya tuno jahannama to kaga yanzu wannan ya zama masa wa'azi amma wanda yake shi ba musulmi ba idan ya gani sai ya kawai yana ganin nature ne in action haka zai ce maka eh ba zai iya fahimtar menene hikimar da yake ciki ba to kaga wannan duka yana dunkula a cikin ma'anar wannan magana ta ummul mu'minin Aisha tace bal mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin wa nakalan wa azaban wa sakhtan 'ala al kafirin Allah ka shirar da mu wa zakara ibn abi dunya hadithan mursala haka na ibn abi dunya ya kuma ambatan wani hadisi wanda yake mursal innal arda tazalzalat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama وضع يده عليها don abin nan yake cewa ai ita ƙasa wato ƙasa ne ta jijjiga aka yi girgizan ƙasa a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu alaiha sai annabi ya ɗora hannunsa akai wato girgizan ƙasa akai da ƙasa ta yi girgiza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dafa kan kasar ya dora hannunsa wanda Allah tamkarkace yana zaune ne abun ya faru ko ma in yana tsaye ne ya dai dora hannunsa akai thumma qala sannan sai ya ce uskuni ki nutsu fa innahu lam ya'ni laki ba'd domin lokaci bai miki ba tukun lam ya'ni laki ai lokaci bai zo ba'ad tukunna lokaci bai zo ba tukunna ai kasa za ta girgiza ko sun maltafata ila ashabihi ma'ana duniyar gaba ɗaya ai za ta rikice ta girgiza duk aspect za a yi a ko'ina cikin sashen duniya a lokaci guda ba shi ne Allah ya ce zalzalatu sa'a ba ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد زلزلة الساعة كده shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uskuni fa innahu lam ya'ni laki ba'd ki nutsu ai lokaci bai miki ba tukun thumma altafata ila ashabi sai waiwaya ga sahabbansa fa qala yace inna rabbakum la yasta'tibukum fa'tibuhu lalle ubangijin ku subhanahu wata'ala yana neman ku dawo zuwa gare shi don haka fa'ati buhu ku nemi dawowa zuwa gare shi ne. Hasanan al'utba wato shi ne dawowa daga daga laifi. Eh, dawowa daga laifi. Arwujo a ana zambi wal isa'ati ba, shi ne abin da ake nufi da al'utba, dawowa daga laifi. To, lallai Ubangijinku ne ya sta'atibukum ay yatlubu minkum al'utba yana bi dan ku dawo zuwa gare shi ku daina laifi kuma wa talabur riba duka yana cikin al'utba ku nemi yardarsa don haka yace fa'atibuhu ku nemi dawowa gare shi ko ku bi yardarsa ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب sannan ƙasa ta sake yin girgiza a zamanin Umar ibn Khattab Allah yarda da shi faƙala Umar ibn Khattab sai ya ce ayyuhan nas ma kanat hadhihi zalzalatu illa ala shay'in ahdathumuhu والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا da ta yi girgiza aka yi girgizar ƙasa zamanin umar ibn khattab sai ya ce ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane ma kanat hadhihi zalzalatu wannan girgizan ƙasan fa bata kasance ba illa ala shay'in ahdathtumu sai akan wani abu da kuka fara wani abu ne na laifuka kuka kaga da ba kwayin sa zamanin annabi yanzu kun dawo yanzu ana ta ayyukan laifuffuka ne shine ma'anar abin hadaftumuhu wani abu yanzu kuka bullo da shi laifuffuka kuke yi shi yasa aka girgizan kasa dan ya zan wa'azi a rike zina sai ce wallazi nafsi bi yadihi ina muku rantsuwa da wanda rayuwata ke hannunsa la in adat in har aka sake yin girgizan kasa la usakinukum fiha abada ba zan ƙara zama a cikin ku har abada ba wai yayi wa kansa taskiya bane ya fifita kan sauran jama'a. Amma yana nuna wa mutane cewa ana ganganta laifi, kuma wannan girgizan ƙasar ta zo ne a dalilin me a dalilin wa'azi. Kenan yanzu idan har ta sake dawowa to mutane ba su daina laifinsu ba. Kun gane hikima? In dai kuma ta sake dawowa to fa ba a daina laifin ba. In ku har ba a daina laifi ba ya zauna cikinsu, sai nemi rabuwa da mutanen da suke laifi. kada abin da zai shafe su ya shafe shi shi ne ma'ana kenan Allah yana aiko mutane wahala ko aiko musu wani bala'i da ibtila'i domin yanzu a daidaita su a ɗan kwankwashe su ne eh masu hankali sai su waiwaya sai su ga abin da ake yin nan fa shi ya gawo wannan abin ya faru mu shiga hankalinmu a yi karatun tana sai a daidaito amma in ya zamanto ba a yi ba aka haukata to shikenan kuma sai azabar Allah ta sake zuwa har kuma wala Allah in Allah ya nufi sai kama mutane kamun da ba za su iya kubcewa ba shine ma'anar kina ashe yin laifi da dogewa akan laifi yana gadarwa mutane fushin Allah da kuma azabar Allah Allah ka tsare mu ba abin da ya fi dacewa ga al'umma sai su dinga yi suna sara suna duba bakin gatari ana yi ana kamewa wallahi azaba takan iya samun mutane a dalilin mutum daya za ta iya samun mutane dalilin mutum daya to don haka kada ya zamanto kai ne mutum daya nan kada a dalilinka ne Allah ya halakar da al'umma ko ya aiko musu musiba مناقب عمر لابن أبي الدنيا هل لو أتكين مناقب عمر وتنا ابن أبي الدنيا مناقب عمر منكبة شيني مسأي مناقب جمع إنسان matsayi na daraja aka rawaito annal arba tazalzalat ala ahli umara fadaraba yadahu alaiha fadaraba yadahu alaiha wa qala malaki malaki ama innaha law kanat alqiyama حدثت أخبارها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراء ولا شبر إلا وهو ينطق an yi girgizan ƙasa a zamanin Umar ibn Khattab fa baraba yadahu alaiha sai ya buga hannunsa akan ƙasa kamar yadda can baya muka ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dafa ta cikin wani hadisi mursal na Ibn Abi Duniya to nan Umar ibn Khattab sai ya buge kan ƙasar wa sai ya ce malaki malaki me ya same ki me ya same ki amma inna halau kanatil qiyama yace amma inda ku qiyama ce za ta tsaya haddathat akhbaraha da ita kasar ta ba da labarin kanta da ta ba da labarin kanta ma'ana za ta fitar duk abin da yake ciki duk abin da ke cikin ƙasa zai bude kuma jama'a za su fito kaga wannan yana ishara kamar yadda Allah ta'ala ke ne yace idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha lokacin da ƙasa ta yi jijjiga, jijjigan nan tata da Allah ta'ala ya ƙaddara mata. Kuma a lokacin da ƙasa ta fitar da nauyinta, duk abin da ke ciki ta burtso da shi, wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu a lokacin mutum zai ce malaha ya kome ya samu duniyar yawma idhin tuhaddithu akhbaraha rana duniya za ta bada labarin kanta furuci ma za ta me yasa za ta furuci bi anna rabbaka awhalaha saboda ubangijinka ya mata wahayi ta yi batu sai ta batu ƙasa ta dinga bada bayani to shine nan yake ishara yace amma innaha law kanat al-qiyama haddathat akhbaraha سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الله صلى الله عليه وسلم yana cewa idza kana yawmul qiyama idan ranar alqiyama tayi falaysa fiha dhira'un babu zira'i guda kamu daya wala shibrun babu dani daya illa wa huwa yantiqu face sai yana yin furuci ma'ana ƙasa za ta yi ta furuci kaji tana batu irin abin da Allah ya nufe ta da fada. Wa zakarar Imamu Ahmad an safiya, ƙwalat Imamu Ahmad bin Hanbal ya ambata daga safiya, ƙwalat take cewa, Zulzilatil madinatu وزلزلت المدينة على أهد عمر مدينة أي جرجزة لوكتي رايو عمر بن الخطاب فقال سيتي يا أيها الناس يا كومتاني ما هذا wannan kuma menene ma asra'u ma ahadathtum la in adad la usakinukum fiha ma asra'u ma ahadathtum me ya gaggawan abin da kuka kago me ya gaggawan abin da kuka kago ma'ana yanzu da wurwuri haka annabi bai daɗe da tafiya ba har kun fara laifuffukan da Allah zai kawo muku girgizan ƙasa? Mun gane bayanin ku? Wato, ke san irin wannan ayat ne, ai suna zuwa ne domin su tsoratar da mutane, domin su yi wa mutane fanarbitin a daidaita akan tafarki. Haka ya kamata mumini musulmi ya kasance ba abin da yake kasancewa a duniya face yana da dalili kuma yana bisa wata hikima ta Allah subhanahu wata'ala da yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار duk abin da yake faruwa shi mumini yana ɗaukan wa'azi ne daga cikinsa ko da rana ce aka yi tsananin zafi aka kawo garjin da ba a saba jinsa ba ana yin zafi mai tiriri mai hamami ba a taɓa tunanin global warming mumini ba zai tunanin global warming ba ba zai tunanin gas emissions ba waɗannan asbab ne in har sun zamanto sababi amma me ya saka su ɗin suka zama sababin akwai dalili in har su ɗin ne ma so inda tunaninsa zai fara zuwa wannan al'amari ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ai Allah shi ne yake jujjuya yanayi Allah shi ne yake jujjuya yanayi yuthiru sahaban fasukunahu ila baladin mayyitin Allah shi yake juye yanayi yake samar da girgije da abin da ya kama da haka in fari ne to tunaninsa sai koma zuwa ga ba zai ce a'a ai dama an yi predicting cewa kaza kaza in ruwa ya ga an yi mamako mamako irin yadda aka yi na bara to ba zai tunani ya ce a ai dama yan abin nan sun ambata sun ce za a samu ruwa mai tsanani kaza baya irin haka imani bai yadda da haka ba komai a hannun Allah subhanahu wata'ala yake tunanin da zai fara Allah ne ya sayyara wannan abin in ya zo shi ruwa mai yawa mamako ya hana mutane sakewa yana ta rushewa gidaje yana ambaliya yana cinyewa garuruwa yana halaka rayuka da dabbobi da dukiyoyi kawai sai ya tunani cewa wani abu aka yi ma ubangiji yake yi wa muminai kashedi tunanin da muminai kamata ya fara yi ke in rana ne ya ga ta yi kusufi ba zai ce dama an ce in wata ne ga ya kusufi ba zai ce dama an ce ba nan tunaninsa zai je ba tunaninsa zai soma komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala inna shamsa wal qamara ayatani min ayati llahi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ayatani min ayati llahi ayoyi ne alamomi ne daga cikin alamomin Allah da yake nuna kudrarsa haka in an samu canjin yanayinsu to ubangiji ne ya hawwala su zuwa ga wannan yanayin sai a fahimci kudrarsa wa'azi yake yi sai mumini ya ƙara daidaitawa amma duk lokacin da ya zamanto waƙi'i na rayuwa yana faruwa sai ana jingina shi ga waɗansu scientific explanations da za a bayar ko waɗansu hawadithul kauniyya to shi kenan yanzu mutane sun zamanto musulmi da waɗanda ba musulmi ba su da bambanci kenan alhali mu kuma Allah ta'ala nuna mana sama da ƙasa duka ayoyi ne wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid Allah ka shigar da mu shine nan Umar ibn Khattab yake cewa ma asra'u ma ahdaftum kai me yayi gaugawan abin da kuka kaga kene yanzu kaga shi girgizan kasan kai tsaye sai jingina ta zuwa gaba sai jingina ta daga Allah take kuma a dalilin laifin da mutane suka yi wallahi duk lokacin da musulmi yake wannan tunanin bi idin Allah ta'ala zai sami istiqama amma lokacin da ya zama to muna detaching din duk waɗansu abubuwan da suka faru daga mu daga abin da muke aikatawa muna ga cewa kawai suna faruwa ne naturally to ba yadda za a yi mu gane cewa muna kayan kurakurai kuma ba za mu dawo mu samu istiqama a cikin rayuwa ba shi yasa sai ga musulmi suna tafiya yadda suka ga dama suna fantsama suna aikata kowane irin jarima babu bambanci a cikin rayuwa tsakaninsu da wanda ba musulmi ba sai dai idan sun je masallaci ko kuma ana roll call wallahi musta'an wa fi ina wajen ne وقال كعب كعب yake cewa كعب الأحبار كنا إنما تزلزل الأرض إذا أمل فيها بالمعاصي فتردع فرقا من الرب عز وجل أن يطلع عليها كعب الأحبار wannan shi ma daga cikin magabata wanda da addinin yahudiya yake yi kuma sai ya musulunta to kaman rahib ne haka kama a ce monk misali kamar irin haka yake a da so ya musulunta yana da abubuwan da suke philosophical maganganu da yake yi kuma da yawa daga cikin maganganunsa shi ma ana samu waɗanda yake ruwaitowa daga isra'iliyat to nan yana batu ne sai yake cewa inna ma tuzalzalul ardu ana girgiza ƙasa ne idza umila fiha bil ma'asi idan akai aiki na sako a cikinta idan akai ayyuka na sako a cikin ƙasa shine sai ake yin girgizan ƙasa fatar'adu faraqan min ar-rabbi azza wa jalla dan haka shine sai ta yi ƙaraji faraqan saboda tsoro min ar-rabbi azza wa jalla daga Allah ma'abucin buwaya da daukaka girgizar da kasa take yi tsoron Allah take saboda laifin da ake a cikin ta mun gane ko tana tsoro ne an yattali a alaiha kada ubangiji ta'ala ya tsinkayo ta ya dubo ta ga ta ita yanzu har ta ba da dama ana yin laifuffuka a kanta tare da cewa da abin da kaga yana faruwa kome da ka gani na halitta Allah ta'ala ya sanya mala'ikan da yake kula da ita iska wannan take kadawa wallahi akwai mala'ikun da Allah ya sanya su suke kula da ita taskatta tana wajen su kuma ubangiji ta'ala yake musu umarni da za su sake ta in bai jin haka Americas su yi maganin hurricane nan da take zuwa musu kowace shekara. Ba za su iya maganin ta, saboda taskata a wajen Allah take. An ba laye ruwa, ruwa taskarsa a wajen Allah yake. Duk abin da ka sani ruwan sama da zai sauko, taskarsa a wajen Allah ne. Ba abin da za a gaya maka scientific explanation ba ne. A ce ma precipitation ne wani wane ne water cycle. A'a, in har hakan haka ne, to da kudurar Ubangiji yake tafiya. amma kada ka ta'allaka kullum abin da muke ambatawa ilimi yakan iya sanyawa gane sababin da kaza yake faruwa amma ina ne tushensa daga Allah ne daga Allah ne shine yake ganin dama kaza din ya kasance a kaza kuma sai ya kasance a kaza to don haka ko kasa idan wani dalili ne ya sa ta yi to mala'ikan da yake kula da ita shi aka babu umarni a yi haka din haka sai a yi وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى الأمصار عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد وانا خليفة دا أكسامو تكين خلفاء بنو أمية خلفاء بني أمية وانا يكي متوم كيركي باوان الله مالمي بسنن الزهدو kuma ya zamanto sarkin duniya a lokacin da Spain tana karkashin daula ta musulunci. Umar ibn Abdul Aziz ya rubuta wasiƙa zuwa ga birane in an ce amsar ma'ana sassa inda governors ɗinsa suke. Ya rubuta musu wasiƙu sai ce amma ba'adu bayan haka. فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العبادة ولعل أن سامواني بلائي ne na girgizan ƙasa lalle wannan girgizan ƙasa arwajahu shi ma girgizan ƙasa ne shay'un wani abu ne yu'atibu Allahu azza wa jalla bihi al-ibad da Allah madaukake yake zargan bayansa da shi wato abu ne wanda Allah yake zargan bayansa bayi sun aikata laifi sai Allah subhanahu wataala sai zarge su me yasa kuka aikata kaza yanzu misali kaman a ce wani ne ya laifi sai a masa dan karamin horo ko dan karamin punishment yaro yayi abin da ba daidai ba for the first time sai a kama kunnansa ba haka ake ba sai a kama kunnansa me yasa kai kaza ya ce ba zan kara a jakun to kada ka kuma mafalan an ɗan ja kunnensa. To kaga daga baya in ya sake irin wannan laifin zai tsaya a jan kunne? To sai kaga watakila an masa wani horo da ya wuce jan kunne. E takalmin da aka sayo masa sai ya ajiye takalmin a ce ka gani takalmin ake na sayo amma ba zan baka ba. Ya je sha kukansa ya sha kukansa takalmin yana nan yana gani. E ai shi ma horo ne ko? A ya fi ciwo ma akan bulala. Sosai kuwa. ko a haɗa shi abin nan ya fi ciwo haka gashi dai yana gani an sayo amma an ajiye an hana shi ba kullum ne bulala take amfani ba to shine nan yake ambatawa Umar bin Abdul Aziz yake cewa ku sani irin wannan girgizan ƙasa wani abu ne wanda Allah ta'ala yake zargan bayansa da shi domin su dawo kan hanya yace wa kad katabtu ila al-amsar na kuma rubuta zuwa ga dukkan gwamnoni zuwa ga sassa birane an ya kharju fi yawmi kaza wa kaza fi shahri kaza wa kaza akan dukkanin su kowa a ranan kaza da ranan kaza a wata na kaza da wata na kaza kaman ya musu one time table ne ko kuma ya bada directive a lokaci guda ya ayyana watan da kuma ranakun duka a fita zuwa ga sallah ai ana yin sallah fin nazila ko idan musiba ta sauka mutane za su iya haɗuwa su yi sallah su roƙi ubangiji ya yi musu wannan musiba shi ya saka lokacin da ake yin abin nan mai sunanta kisbewan wata ko kisbewan rana sai kaga an je an yi sallah faman kana indahu shay'un falyatasaddaq bihi kuma duk wanda yake da wani abu a wajensa da zai iya badawa to ya sadaka da shi yace fa inna allaha azza wa jalla yaqulu domin Allah mai buwaya da ɗaukaka yana cewa qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla kun ga yadda malamai suke fidda fahimtowa abu ko yace a fita ayi sallah kuma wanda yake da abin sadaka yayi sadaka ya ce domin Allah mai buwaya da ɗaukaka ya ce, Ƙad aflaha man tazakka haƙiƙa wanda ya tsarkaka, ya tsarkake kansa daga laifuffuka, ya kiyaye daga shirka, ya kiyaye daga saɓon Allah, Allah ya ce, aflaha ya rabauta. Allah ka samu cikin masu rabo. Ba abin da Allah ya ƙi kamar tsaurin ido. menene tsaurin ido Allah ya ce kar a yi kaza kuma mutum sai ya aikata kuma ya je shi wajen Allah a cikin kabari mala'iku sun zo ko a kiyama ana tsaye gaban ubangiji ce Allah ya fe mun ya ba shi dama fage na neman tuba ya ce masa da laifinsa zai tokare sama daga ƙasa har sama ya nemi ya yafe masa Allah zai yafe masa matukan bai ta'allaka da haƙƙin wani ba in dai tsakaninsa da Allah ne zai yafe yafe قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا to mutum sai ya ƙi sulhu da ubangiji kuma sai a kiyama shikenan sai kuma a lokacin Allah baya son haka yana so kai sulhu da shi tun lokacin da ya baka dama in ma kai sulhu da shi sai baka tukuici laifi ka masa ka ne mai yafe maka kuma ka bi sharaɗan da ya shimfiɗa ba za ka sake yi ba kana da na sanin ma abin da ya sa ka yi kuma ka bar laifin nan take in haƙƙin wani ne ka mayar masa kuma yanzu ka ci gaba da kyautatawa to sai Allah ya ɗebo wani lada mai yawa sai ya ce to ga tukuici amma ba abin da Allah yake kamar tsaurin ido ya hana kaza kuma a yi yi kaza kuma mutum ya ƙi yi to Allah baya sassautawa bawa in ya je masa kuma bai sulhu da shi a duniya ba to shi saka Allah ta'ala ce qad aflaha man tazakka lalle wanda ya tsarkake kansa daga fadawa laifi ana yin laifi na kuskure kuskure mutum ba da niyya ba ko kuma bai san kuskure bane sai ya aikata bai san laifi bane sai ya aikata sai aka ce masa laifi ne sai dawo ya tuba to irin wannan idan har ya yi haka ma wancan kuskuren nasa na baya ma Allah sai juya shi ya zama kuma lada ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba to amma wanda ya tsara kansa ya iya bakin kokarinsa bai yi ganganci ba bai yi tsoron ido ma Allah ba ya nesanci laifuka ya bi abin da Allah ta'ala yake so Allah ta'ala ya ce, Qad aflaha, haƙiƙa lalle wannan ya rabauta, Allah ka samu cikin masu rabu. Kuma sai adafi ya ce, Wa zakara sma rabbihi fa salla. Kuma sannan ya ambaci sunan Ubangijinsa ko ya tuna sunan Ubangijinsa fa salla kana kuma ya yi sallah. To sai ya yi istinbaɗi da waɗannan ayoyi. akan cewa aje ai sadaka ai sallah yace wa qulu kama qala adam kuma duk lokacin da kuka fita za ku nemi Allah ya sassauta muku a musibar da ta zo na girgizan ƙasar nan ko na kowane irin bala'i ku rika faɗan abin da annabi adam alaihim salam ya faɗa ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله من ظالم تكاونم من أيكة أبين دكهنا وإن لم تغفر لنا إن هربك غافر تامنا بيا الله وترحمنا كما بك من رحما با لنكونن من الخاسرين لن لذا مزنتك ما سو حسارة منين حسارة؟ hana wa mutum aljanna ko a nan duniya ne kana son kaza sai ya kubce maka ka rasa shi ai mutum ya yi asara ko to ballantana a kiyama an zo ga mutane an taru sai a ce waɗannan su shiga aljanna waɗannan kuma sai a kora su a watsa wuta wace asara ta wuce wannan yana ihu kuma ba za a ji shi ba mai kula shi yana roƙo yana tuba ba wanda ya zai karɓa annabi adam alaihi salam ya faɗi wannan kalami a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tuhumce shi me yasa ka ci itaciya da na hana ka ban ce maka iblis maƙiyinka bane kai da matarka me yasa kuka yadda kuka bi shi annabi adam alaihi salam yayi ma ubangiji tsauran ido ne da ganganci ya ci itaciya ba bisa ganganci ya ci ba ya ci ne bisa ta'awili iblis ne masa rantsuwa da sunan Allah wanda aka masa rantsuwa da sunan Allah kuma yana yadda Umar ibn Khattab yana ambatawa cewa mu idan ka yaudare mu da sunan Allah mukan yaudaru. To ballantana kuma annabawan Allah irin annabi Adam alaihi salam Abul Bashar alladhi khalaqahu Allah bi yadayhi idan tsuwa ya masa wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin ya rantse musu da Allah ni fa nasiha nake muku kaga ashe yayi kuskuren nasa ne an ta'wilin a bisa wata fassara ba bisa ganganci ba ya tsammata haka abin yake musamman bai taɓa sanin ana rantsuwa da Allah akan karya ba to amma duk da haka sai ya ce rabbana ya ubangijin mu zalamna anfusana mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana in baka gafarta mana ba wa tarhamna ka ji kanmu ba lanakunanna min al-khasirin za mu za mu kasance cikin masu hasara to ashe duk lokacin da mutum wata musiba ta zo daga Allah subhanahu wata'ala irin musibin da yanzu ga sunan kala kala ba a gama waccan chapter ba a bude wata ba a gama waccan ba a buɗe wata shafuka kala kala kala kala wallahu musta'an to bayi sai su dukufa su koma zuwa ga ubangijinsu su yi sulhu da Allah shi kadai ce mafita in ba haka ba rayuwar sai ta zamanto kullum cikin kunci ba ta da ma'ana sai fargaba da tashin hankali wa qulu kama qala nuhin a cikin wasiƙa fa ya rubuta wa gwamnoni wannan yace kuma ku faɗa kamar yadda annabi nuhu shi ma ya faɗa wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al khasirin ya allah in har baka gafarta mun kamar rahama ba zan zan cikin masu hasara kaga shi ma yana na ta magana irin ta babansa annabi adam wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin shi kuma yace wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al khasirin kun san abin da annabi nuhu yayi wannan laifin da yaga ya aikata har ya ce, “Ya Allah, in baka gafarta mini, ka ji ƙaina a wannan laifin da na tafka ba, zan zan cikin masu hasara. Allah ne masa alkawari, Allah ya ambata masa cewa zai tserar da shi da iyalansa. Zan tserar da kai da iyalanka. Illa man sabaka alaihi alkawli wa man amana. kuma Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo sai ya halakar da jama'a sai wanda suke cikin jirgi. Annabi Nuhu alaihi salam yana kiran ɗansa ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkafiri. Ƙala sa'awi ila jabali ya asimu ne min alma. Ƙala la asima al min amrin lahi illa man rahim. Wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin. Sai ɗansa ya zamanto an halakar da shi. Sai kada baki yake cewa daga ƙarshe. rabbi inna bni min ahli ya ubangiji na dana fa yana daga cikin iyalai na da kai alƙawari cewa zaka tsirar da mu wa inna wa'adaka alhaqqu kuma Allah mun san mun yi imani cewa alƙawarin ka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin amma fa kai ne mafi gwanantaka na masu iya hukunci kai ka san wannan hukuncin naka to anan ne fa sai Allah ta'ala sai ce masa to ai nuhu shi ba yana cikin iyalanka bane innahu laysa min ahlika shi baya cikin iyalanka dan naka da ka aifan ba iyalinka bane wai ana nufi cewa wai ba ɗansa ne ba na jini ba sai Allah ya faɗa abin da yake nufi da ahli yace innahu amalun ghairu salih shi aiki ne ba mai kyau ba innahu amila ghairu salihin ba kyakkyawan aiki yake bai imani ba iyalan naka ina nufin waɗanda suka yadda da kai suka yi imani da kai shine fassarar da nake nufi ba wai iyalanka da ka haifa ba ko suke tattare da abin nan kai na jini ba kuma sai Allah ta'ala sai masa kashedi inni a'izuka kuma ina maka wa'azi nan gaba nuhu an takuna min aljahilin kar ka zama cikin jahilai wanda ba sa fahimtan kalami na to nan ne fa laifin kaga yanzu shi yayi kuskuren fahimta ne a abin da aka faɗa wanda shi ne waƙi'in wa ahalaka sai fassara ce inna bini min ahali to wannan fa shi ne laifin shi ne laifin shi ne laifin har kuma yake cewa wa illa ta zafir lewatar hamni ya Allah wannan laifi da tafka in har baka gafarta mana ka ji kaina ba a kullin khasirina shin muna maraice raice mu Allah muna waiwayawa irin abin da mu muke a cikin rayuwa don Allah don haka ibn abdul aziz yake cewa wa qulu kama qala yunus kuma ina gaya muku ku faɗa kamar yadda yunus ya faɗa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ba abin bautawa cancanta face kai ya Allah subhana tsarki ya tabbata a gare ka inni lalle ni kam kuntu na kasance min zalimi na cikin azzalumai wanda suka zalunci kansu suka aikata abin da ba daidai ba annabi Yunus ya faɗi haka menene shi ma laifin da shi ma yayi an ta'wilin ne ba wai ka tobara yayi ba an aike shi zuwa ga mutane yana musu wa'azi yana musu wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi sai kareta shi ake yi sai cutar da shi ake yi sai tsangwama sai fitina abin ya ishe shi ba wanda ya yarda da shi sai ce to bari ga can wani gari wanda suke kusa da mu wala Allah su zuciyarsu ta fi taushi akan garin mu akan wannan karkara ba in tafi waccan karkaran da je suna musu wa'azi to shi ne fa ya kama hanya kafin ya je wancan karkar akwai teku a tsakani zai kawo wajen mutanen banza da suka ƙi yadda da Allah shi yasa aka ce hasanatul abrar sayiatul muqarrabin kai a matsayinka idan kayi abu ne da za a jinjina maka amma su idan suka yi sai a ce laifi suka yi kai yanzu kana wazi a cikin mutane kana ta musu wazi kullum sai aikin banza sai ka ce kai ai yanzu babu dole duk mutane mutanen banza sai ka tashi ka kaura ai sai a jinjina maka ko kai abin kirki dama haka ake so to su sai a ce a'a ai asamin Allah ya bashi Allah yana sanar da su din ya aike shi wajen su an ce ka je ka wajen su ne ka musu wa'azi Allah bai ce je ka can ba nan yace me yasa ka ban nan ai sun yin imani tsawon zamani tsawon shekaru eh ai ubangiji yana sana amma ko bai ce maka ka bar hukun ba to wannan fa shine laifin sa shine faltaka mahulhut wa huwa mulim har aka ce akwai wanda ya guje ma ubangijin sa kifi ya kissadda da muka sani da Allah ya faɗa cikin alqur'ani to yana cikin ciki na kifi wayar ya haɗiye shi to shine fa a lokacin ya ambata ya ce wa nada fi dhulumati sai ya kira a cikin duffan nan, dufan cikin kifi tumbunsa, dufan gangar jikin nasa, dufan teku. Kun san shi wayar yana iya shiga can ƙasan teku, kuma ka san teku ai tana da duffai guda biyu, ko ba ku san da wannan ba, dufu biyu take da shi. ko oceanographers sun tabbatar da wannan duhu biyu take da shi akwai internal wire akwai kuma outer wire haka lamarin yake shi ne wanda Allah ta'ala ya magana sa a cikin Allahu nuru samawat aw zulmatin fi bahrin lujiyyin yaghashahu mawjun internal wire kenan min fawqihi mawjun outer wire kenan min fawqihi sahab to shi yasa aka ce zulumat wa nada fi zulumat Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin ya Allah nayi zalunci ina kake da abin da waɗannan suka yi to kai me zai hana kai irin yadda suka yi shin abubuwan da ke faruwa na waƙe rayuwa shin haka kawai abin ya zo ba tare da mu mun ba da gudunmawa ba me yasa ba za mu hankalta mai karatun ta nutsu mu koma zuwa ga ubangiji ba a roƙe shi mana ba roƙon fatar baki kuma an ci gaba da abin da ake yi ba a roƙe shi kuma a yi sulhu da shi ubangiji Allah ta'ala ka ƙara mana hasken Kur'ani. Allah ka ƙara mana fahimta na nassosi da fahimtar gaskiya kuma ka kimsa mana ƙarfin hali da juriya wajen riko da ita da aiki da ita dukkan abin da yake fuskantar mu na barazana na musibi na kutungula kullacecce ne a makirce makirce da ake ta shirya ma wannan al'umma ta mu ubangiji a bisa sanin ka ne in laifin mu ne ya Allah muna roƙonka ubangiji ka yafe mana ka daidaita mu akan tafarki mai kake in kuma jarabawa ce daga wajen ka ya Allah muna roƙonka ubangiji Allah ka yaye mana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين